الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
kamar yadda wasu sura surorin aka bude su da tasbihi wannan tana da sun surori hudu da aka rufe da tasbihi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواع فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya kaddari ƙara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji hadilu ɗanhiya a nan dogire jihar adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji karanta Kur'ani da ƙoƙarin fahimtarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a abin da za mu saurara, ya ba mu ikon aiki da shi, da ciro shi daga duniyar ilimi da sauraro zuwa duniyar aiki, don kuma mun yi Allah ya karɓa mana. Allah ka ƙara mana albarka a cikin hidindimunmu a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. wannan shine majalisunmu na hudu a yau hudu ga watan ramadan hijirar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina da shekara 445 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2024 idan ba a manta ba ɗan uwa masu albarka a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattaunawa akan ayar farko ta suratu aljuma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yusabbihu lillah
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدس القدوس العزيز الحكيم هو الذي ب... نعم هو الذي خ... هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan aya kamar yadda muke bayani a majalisin da ya gabata tana magana ma'ana ayar farko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard al-malik al-quddus al-aziz al-hakim tana magana akan yadda halittun sammai da kasai gaba ɗayansu da ƙanana da manyansu ba su halittun da ke ciki ba mana ba halittun da ke cikin sammai da kasai ba su kansu sammai da kasan suna mahalla tasbih tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin mun yi magana ko mun fara magana jiya akan darajar tasbihi da matsayinsa da yadda yake tasiri wajen narkar da damuwa da fitar da bawa daga kunci da sanya walwala a cikin zuciya da farin ciki inda muka ambaci cewa wannan tagomashi da ake samu idan an yi tasbihi yana da alaƙa ne da ƙarfin imanin mai tasbihi da kyakkyawar alaƙar shi da mahalicci da yadda ake samun rinsunawar zuciyarsa lokacin da yake furici da lafazin tasbihi waɗannan su ne ginshiƙai waɗanda suke haduwa su sanya ma tasbihin da kai tasiri da albarka lokacin da kake furici kuma irin wannan tasbihin ne ake samun manya-manyan ladaddaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa suka ambata a matsayin falalar tasbe daga cikin irin waɗannan manya-manyan alkhairai da ake samu hadithin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana suna tare da sahabbai sai yake cewa yanzu ɗayanku zai kasa zai gajiya wajen ya samu lada har dubu ko kuma ya samu kankaran zinabai dubu a rana ɗaya ko a zama ɗaya ya daga cin sabai ya ce ya rasulallah ta ya za a samu irin wannan damar ya ce ka yi tasbihi sau ɗari idan ka yi tasbihi sau ɗari sai ka samu wannan alkhairi sai ka samu wannan albarka kamar yadda aka ruwaito kuma yawan yin tasbihi yana sanya daga cikin sakamakonsa shine a shuka ma mutum bishiya ta dabino mai daraja mai albarka a gidan aljanna wanda kai ka san cewa iya adadin space da ake da shi shine iya adadin shuka mana ana ƙara shuka space ɗinka na yana ƙaruwa da faɗin abin da kake da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda yake ƙarƙashin ikonka ko mulkinka a matsayinka na ɗan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa da yawaita yin tasbihi da yawaita yin zikiri. Ma'ana ba ana so kai tasbihi kadai ba ne, ba ana so kai zikiri ne kadai ba, a'a ana so ka yawaita zikiri ka yawaita tasbihi. Mun fahimta? يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أي وسبحوه كذلك كثيرا بكرة وأصيلا قرد يويت أمة مهلتم ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا sannan ku rika yawai ta yi masa tasbihi a safiya da yammaci hakanan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya roƙi alfarmar a taimake shi a haɗa shi da ɗan uwansa Harun a matsayin annabi wanda zai taya shi isar da manzancin da Allah ya ɗora masa sai ce Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا النبي موسى عليه السلام سيروي الفرمر أحد شد موسى daga cikin manufofin neman agajin Allah a haɗa shi da Musa Harun shine kai nusabbi haka kafiran malamai suka ce me yasa Musa alaihi salam lokacin da yake wannan addu'a yake roƙon alfarmar a haɗa shi da Harun ya ambaci domin mu yi maka tasbihi da yawa suka ce saboda a ilimin Musa alaihi salam ya san cewa Allah yana son tasbihi da masu aikata tasbihi. To shi yasa sai ya ce ya Allah ga bawa daga cikin bayan da ina kyauta zaton idan aka karfafe ni da shi za mu karfafa juna wajen yin ɗaya daga cikin ibadojin da kake so yawaita tasbihi wa nadhkuraka kathiran sannan za mu ambace ka ambato mai yawa akwai wata fa'ida a nan meye sirrin bambanta tsakanin ko kuma tambaya ita ce tasbihi ba zikiri ba ne tasbihi shi ma zikiri ne kamar yadda zikiri shi ma daga cikin nau'in zikirori tasbihi yanzu idan na ce subhanallah sai ka zo kana ba da labarin abin da na yi sai wani ya ce wane ya yi tasbihi ka yi daidai ko? sai wani ya ce wane ya yi zikiri ya yi daidai? ya yi daidai mai zikirin asali zikirin ambatan Allah so subhanallah shi ma ambatan Allah ne kamar yadda kuma subhanallah tasbihi ne ko? to idan zikiri a ƙarƙashinsa tasbihi zai iya shiga ƙarƙashin zikiri to me yasa Musa alaihi salam bai ce kawai اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ليس بيتي هكا بدون من أنبتيك أنبتو مي يوا تند تسبيه زي شغا mun fahimta ko kuma ya ce kai nusabbihaka kafiran bai ce kai wa nadhkuraka kafiran ba tunda shi ma tasbihi nau'i ne na ambatan Allah amma duk me yasa aka yi haka me yasa Musa ya faɗa haka saboda nuna cewa a babun zikiri tasbihi yana da wani matsayi na musamman kamar yadda kuma zikiri tabbas ambatan Allah mabambanta na shiga ƙarƙashinsa sai dai saboda kima da falala da matsayin tasbihi sai aka ambace shi daban a wannan babu ne har wasu daga cikin malamai suke tattauna akan istighfari da tasbihi da takbiri da tahmidi wanne yafi ma'ana wanne yafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala kace subhanallah ko kace astaghfirullah hmm? ko kuma kace subhanallah walhamdulillah sai kuma wani ya ce astaghfirullah subhanallah alhamdulillah ya fi astaghfirullah me dalili saboda yadda aka ambace shi a Qur'ani to banda wannan fa banda wannan hujja a subhanallah walhamdulillah su biyun idan suka hadu abinda malamai suke cewa haka ne da kuka bada ansa yana gaba da astaghfirullah sai dai a dunkule yana da kyau mu gane cewa da tasbihi da istighfari wanda shi ma nau'i ne na ambatan Allah duka sukan iya zama kowanne ya fi kowanne bisa la'akari da inda aka yi su da bukatar da ta kawo a yi su mun fahimta yanzu misali a lokacin da Allah ya yi maka ni'ima kake so ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka me yafi kamata me yafi daraja ana subhanallah a alhamdulillah shi mun fahimta a lokacin da kai ba daidai ba ka saba ma Allah sai kake neman kankarar a kankare maka zunubai kake neman Allah ya maka afuwa ya kau da kai akan zunubinka me ya fi kamata me ya fi daraja a nan istighfari mun fahimta to sai ka yi istighfari akan zunubin wani zunubinka to daga cikin fahimtar ko gwanan cewa a babin ambatan Allah shine sai ka biyo da tasbihi bayan istighfari shi kuma anan ya fi kai istighfarin kadai ma'ana misali mutum ya yi ba daidai ba sai istighfari misali da kyakkyawar tuba ga Allah sau goma mun gane to in ba zai ƙara komai ba daga nan shi kenan to gara ya istighfari da kyakkyawar tuba ga Allah biyar sai tasbihi biyar me dalili dalili shine shi istighfari takhliya ne shi kuma tasbihi tahliya ma'ana istighfari kankara datti ne formatting ne a kankare a cire virus shi kuma tasbihi maye gurbin dattin da kanshi ne da tsafta mun fahimta shi yasa malamai suke cewa a babin ambatan Allah daga cikin zikirorin da suke ƙara sa ma bawa san mahalicinsa tasbihi tasbihi yana saurin matsar da bawa kusa da Allah kuma yana sanya zuciya yau da gobe yau da gobe idan kana yawaita tasbihi sai kaunar da zuciyarka take ma Allah sai ta karu kaunar ta karu saboda me kana ta ƙara kayan ƙanshi ne tahliya ne ƙara ado ne ado ado ado har ka ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala a takaice dai asalin maganar mu yadda annabi Musa alaihi salam ya roki albarmar ai masa agaji a karfafe shi da dan uwa wanda zai taya shi yawaita ambatan Allah ba wanda zai taya shi ambatan Allah ba yawaita ambatan Allah da yawaita tasbih kuma in kun lura za mu ga shi kanshi ko kuma za ka ga cewa annabi Musa da yake magana ya fara gabatar da tasbi sannan ambato wanda yake ya haɗe duk wani nau'i na ambatan Allah wanda wannan yana nuna fifiko da martaba da daraja na tasbi wallahu ta'ala ala tasbihi saboda matsayinsa da darajarsa da kuma yadda yawan yin shi yake kawo kwanciyar hankali da natsuwa a bayan ƙasa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa komai yake ma Allah tasbihi din irin waɗannan tasbihan su suke taimakawa a samu zaman lafiya a daidai lokacin da wani ɗan adam ya yi ba daidai ba ya yi aikin asha ya yi ya saba ma Allah to gefen shi gabas da yamma kudu da arewa halittu ne da yawa waɗanda suke matsalace su ina fata mun gane babu mamaki ma wani abin da za a yi amfani da shi wajen a saba ma Allah shi abin shi kuma tasbihi yake ma Allah tunda yana cikin min shay'in illa yusabbihu bihamdi daga cikin ayar Allah da ya kafa a bayan ƙasa wacce take tabbatar da ikonsa da ƙudurarsa take tabbatar da mu'ujiza ta wasu daga cikin annabawansa shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ko ya umarci wasu daga cikin halittu su rika maimaita tasbihin da wasu annabawa suke yi na tsarkake Allah da tabbatar masa da siffar kamala da cika da isa da kasance ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه وطير وألنا له الحديد يا جبال أولي معه وطير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hakika mun yi man dawo wata kyauta mun ba shi alala ta musamman daga ciki shine da muka umarci duwatsu da tsuntsaye su rika maimaita tasbihin da yake. Dawud da ya ce subhanallah sai ka ji duwatsu da tsuntsaye gabas da yamma kudu da arewa suna cewa subhanallah in ya ce walhamdulillah sai ka ji duwatsu da tsuntsaye suna cewa walhamdulillah wala ilaha illallah sai ka ji suna maimaita wallahu akbar sai ka ji suna maimaita ya jibalu awwibi ma'ahu wa qayf inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq wa at-tayra mahshura kullu lahu awwab sai Allah ya ce washadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq mun yassare masa inji Allah wane Dawud mun yassare masa mun sahale masa duwatsu sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal ishraq tare da shi suna tasbihi suna maimaita abin da yake faɗa na tasbihi da safiya da maraice ba zuwa su kaɗai ba wa tsaira mahshura kullum lahu awwa tsuntsaye ma suna maimaita tasbihin ga wata fa'ida sai Allah ya ce washe da na mulka mun ƙarfafa mulkinsa sai malamai suka ce ashe daga cikin abin da yake karfafa mulkin mai mulki mene kwansa aji tasbihi idan kana so mulkin ka yi karfi karka yawaita tasbihi idan kana so ka zama mai kwarjini da karisma da cika ido karka yawaita tasbihi da a karkashin wacce da na mulkin mun fahimta karfi na zuciya ƙarfi na ƙwaƙwalwa ƙarfi na zahiri ƙarfi na karsashi da kuzari ƙarfi na ba abin da zai rika firgita ka duka ana samun wannan ta ɓangaren yawaita tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala an rawaito da isnadi ingantacce labin mas'ud Allah ya da shi yana ba da labari ya ce akwai wata rana suna cikin cin abinci da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai suka ji abin da suke ci na abinci yana tasbi mu'jizar manzan rahama sallallahu alaihi ana cin abinci abinci yana tasbi ya suka ji Allah sun ji tasbihin abinci wannan abu ne da yake faruwa kullum amma ba ma ji sai wata rana mu'jiza ta sa aka yaye aka yaye makunnuwan masu sauraro sai suka ji me dalili wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha ku ne ba ku ji amma suna yi wannan yana ƙara ma mutum karsashi da himma wajen yawaita tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sa aka ruwaito manzon rahama sallallahu alaihi wasallam komai zai yi baya yadda ya zauna wani majalisi ya tashi ko ya shiga wani kwazazzabo ya dangara ko ya kaza sai ya yi tasbihi zai hau abun hawa tasbihi subhanallazi sakhara lana hada ko kuma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tasbihi ya gama wuturi subhanal malikul qudus subhanal malikul qudus rabbul malaikati wa ruh arkuhu sujada subuhan qudus rabbul malaikati wa ruh da makamancinsu daga cin abin da aka ruwaito a hadithin aisha radiyallahu anha manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ya kasance yana yawaita tasbihi yana yawaita tasbihi yana yawaita tasbihi ta'awulan li qawlihi subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وسبحه إنه كان توابا kamar yadda muka sani suratul nasr ta zo ne da bayani akan ajalin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai aka ce fasabbih bihamdi rabbika wasabbih to annabi sallallahu alaihi wasallama bisa bin umarnin Allah bisa hasken wannan ayar sai aisha ta ruwaito cewa a ƙarshen rayuwarta yana yawaita tasbihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kaga subhanallah wa bihamdihi wastaghfiru astaghfiru Allah innahu kana tawwaba wa atubu mun fahimta saboda haka kai ma dama azalinka ya kusa ko ajalin kowa ya kusa اقتربت الساعة وانشق القمر لما سكت يوي كوانا ذكري كرك يوي كوانا تسبيحي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وأتوب إليه وكما سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك wannan kana fuskantar da zance zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da suke nuna daraja da matsayin tasbihi yan uwa shine a me yasa yan aljanna suke tasbihi a yanayi guda biyu yan aljanna suna tasbihi a yanayi guda yanayin farko shine idan suka ji suna so su yi addu'a. Addu'a, kun san jama'a addu'a ni'ima ce fa, ba wai ansa addu'ar ba, ba a biya maka bukata nake nufi ba, ita kanta addu'ar ni'ima ce. Ita kanta addu'a gabanin Allah masu kyakkyawar alaƙa da Allah akwai daɗi da abincin zuci da suke samu in suna addu'a. Addu'ar ba fa amsa addu'ar ba su ba. me ke tabbatar da wannan shine fadin Allah subhanahu wata'ala da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam da'awahum fiha subhanaka allahumma dan aljanna idan suka ji suna jin kishin addu'a saboda sun saba da ita suna jin gardinta a duniya to a lahira yanzu ya Allah muna so mu ji wannan daɗin na roƙonka da muke yi ni'imar da muke ciki ba za ta cika ba ya Allah sai an haɗa mana da ni'imar da muka saba ji sanda muke roƙonka a duniya to sai a sanya addu'ar su tunda ba abin da za su roƙa an gama yi musu komai sai addu'ar ta koma subhanakallah mun fahimta saboda haka ma'ana da awahu addu'ar su a aljanna ita ce subhanakallahumma kawai sarki ya tabbata gare ka to asali sarki ya tabbata gare ka ya Allah addu'a ce addu'a bace to amma saboda gardi da dadin da suka saba ji a gidan duniya na addu'a yanzu a aljanna suna so su ci gaba da jin wannan dadin to kuma duk wata bukatar su an biya to sai a sanya a doron harsunansu su rika tasbihi wannan ita ce addu'arsu yanayi na biyu da za su lizimci za ko za mu lizimci tasbihi insha Allah shine a ƙarshen al'amari lokacin da aka gama komai ma'ana an shiga aljanna an gama komai kowa ya gama zama a matsayinsa komai an gama daga nan sai rayuwa ta abadal abidina har ƙarshe ba har babu ƙarshen dama har illa ma sha Allah to daga nan fa yulhamuna tasbih kama yulhamu ahadukum at-tanaffus sai a cusa musu ko ai musu ilhamar tasbihi kamar yadda kake aje zuciya ka dauki numfashi ka aje to su ɗan aljanna haka numfashinsu jan numfashi tasbihi saukewa ma tasbihi haka har illa ma sha kaga wannan yake nuna ashe tasbihi ko a gidan duniya ma ni'ima ce mai zaman kanta tun da gashi a lahira ma an yi ma ɗan aljanna ni'ima suna ni'imantuwa ko ni'imtuwa da yi ma Allah tasbihi kuma wannan jama'a abu ne tabbatacce bi tajriba duk ranar da ka yawaita tasbihi za ka rika jin cewa a wannan yinin akwai wata ni'ima da kake ji a cikin zuciyar ko ba haka ba ka fara daga gobe ka gani insha Allah ko tun daga yau ka yawaita tasbihi awar da ka yawaita tasbihi a cikin ta zaka ji ta sha bamban da awar da babu tasbihi yinin da akwai tasbihi a cikinsa da yawa ya sha bamban da yinin da babu tasbihi daren da ka yawaita tasbihi a ciki za ka ji zuciyarka kamar ta ɗan ƙara matsawa zuwa ga mahaliccinta za ka ji ibadojin da kake yi sun ka ƙara samun ɗanɗanansu da yanzu misali idan kai tasbihi biyar goma sha biyar ashirin kafin sallar magariba ina maka bishara da yardar Allah idan ka zo yin sallar magariba sai ka ji ta sha bamban da sallar da babu tasbihi kafin ta me dalili ai yanzu an ƙara sanya wasu instrument ritual instruments wasu kayan aiki na tsarkin zuci aka ƙara girkewa a cikin zuciya to da ka zo ka yi ibada sai ɗanɗanon ibadar ya bayyana a cikin rayuwarka ko sanda kake ibada mun fahimta? daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata shine a tasbihi a cikin ƙur'ani jama'a in ka ji an ce subhana ko fasabbih ko yusabbihu ko wani lafazin da yake da alaka da tasbihi to yana zuwa da ma'anoni kamar haka ko dai ya zo da ma'anar tanzihan wa ta'aziman lil azim tsarkakewa da girmamawa ga mai girma Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan yana bayuwa ne ga duk inda kaji Allah ya yi shi tasbihi so da yawa hakan ma'ana ta'ziman ne wa tanzihan subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati wa da makamantansu. Tasbihi wani lokaci yana iya zuwa da ma'anar sallah. Ko? Sallah, fasbir alama ya kulo na wasabbih bi hamdi rabbika qabla qulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Hadisi ya zo ingantacce daga manzaba masu sallah wanda yake fassara ma'anar tasbihi a nan ana nufin salloli sannan tasbihi zai iya zuwa da ma'anar addu'a fanada fi ce Allah ilaha illa anta subhanak da irin su da'awahu fiha subhanakallah sannan tasbihi har wala yau zai iya zuwa da ma'anar umumuz zikir umumuz zikir ambatan Allah gaba daya kawai zai iya ana nufin in ka ji an ce tasbihi to ana nufin ku rika yawaita ambatan Allah wanda akwai ayi da yawa a ƙarƙashin wannan gabar irin su قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي ونحن نذكرك ومنا يوم أنبتنك بأي أنا نفن كوي تسبيحي a cikin ƙur'ani jama'a a gurguje Allah ya yi makan shi tasbihi irin su subhanallazi asra bi abdihi layla Allah ya makan sa tasbihi Allah ya bada labarin tasbihin tasbihin mala'iku fa in istakbaru alladhina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yastamun kai har mala'iku ma sun yi makansu jinjina da irin ibadar da suke ma Allah ma'ana saboda yaƙini da suke da shi na samun kusanci zuwa ga Allah da tasbihin da suke masa wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu nusabbihun mu ne masu ma Allah tasbih nan mu ne na kankan da kai mu ne na neman kusanci zuwa ga Allah mu ne na neman tsanantuwa zuwa ga Allah da tasbihin da ake yi ba nune na alfahari da nuna isa sannan manzannin Allah Allah ya ba da labarin sun yi masa tasbihi ko suna masa tasbihi a cikin ƙur'ani a wajaje daban-daban قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك sannan muminai sun ma Allah tasbihi muminai sun ma Allah tasbihi wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula duwatsu da tsuntsaye sun ma Allah tasbihi kamar yadda muka ambata a kissar Dawud alaihi salam sannan duk da cewa da mala'iku da tsuntsaye da duwatsu da annabawa ai duka suna cikin abin da ke cikin sammai ko yake doron ƙasa kuma duka an yi kuɗin gora an ce duk suna ma Allah tasbihi to amma me yasa ake ambatan wasu kuma specifically a ce sun yi tasbihi ko sun ce kaza ma'ana an yi umumi sai aka yi taksisi ma'ana an ambaci tasbihin duk abin halitta a dunkule sai kuma aka zo aka keɓe wasu aka ce suna ma Allah tasbihi domin zuciya ta ƙara fahimtar girman tasbihi da matsayinta sannan ka gane bawa komin girman shi yana nan a bawa abin halitta kuma yana rinsunawa yana rinsunawa ga Allah subhanahu wata'ala da ibadar tasbih ga Isa da ake cewa Allah to yana cewa subhanaka ma yakunu bi an aqula ma laysa bi kun fahimta irin wannan kebancewan da ambato shine aka ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawa'iq tsawa da kake ji tasbihi take ma Allah tsawa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wannan rugurugu da zaka ji tasbihi to idan tsawa da ƙarfinta da tsawarta da sautinta tasbihi take ma Allah to ina ga kai dan adam miskini kun gane sakon Allah ya ce wal mala'ikatu min khifati saboda tsawar tsoron Allah da ita kanta tsawar tsoron Allah ne yasa take tasbih mala'ikun kuma mala'ikun ga wata karamar tsawa ko ya na ga dukkan furgita ita ma tasbih ne wato duka irin wannan yana nuna maka raunin ɗan adam da kuma cikar ikon Allah ita kanta tsawon nan da kake ji ka san tazarar da ke tsakaninka da ita misali ka san abin da yake raguwa na karanta kafin ya iso wajenka sannan kuma shi kanshi kunnanka ko wannan karan da muka ji ba asalin karan bane fa wannan karan ma da kaji ba shi ne asalin karan ba an yi moderating dinsa an rage masa kara da me aka rage masa kara da abubuwa da yawa na farko a nan inda muke iska tana taɗawa ta ja wani karan ya yi wani waje bai zo kunnen ka ba gaba kaga wannan ya rage masa kara na biyu yanayin yadda Allah ya halicci kunnenka shi ma yana rage ma kara kara inda gaba ɗaya haka nan kunnanka ne to da ƙaran zai amma sai aka keɓance wani waje na musamman sai zama nan ne yake jin ƙara sannan shafin kunne da yadda yake ramin nan haka yana gangarawa ƙaran da ya bugi nan daban ya zo ya zagaya ya ƙara haka daban yadda zagaya ya ƙara yana ta raguwa ne sai kai ma Allah tasbih duka waɗannan halittu ne na Allah da suke tabbatar da ikonsa da hikimarsa. Shi ya sa wasu daga cikin malaman ƙur'ani suke tattauna a kan tasbihi su ce, shi kan shi ambatan tasbihi a ƙur'ani yana da mawari, yana da almawari. Me ake nufi da mawari? a takaice shi ne a bibiyi lafazi sai a ga a irin wani statement ko wani irin waje ne wannan lafazin ya zo duk tasbihin da ya zo a ƙur'ani ya zo ne a wata gaba kuma da wata manufa ba kawai din a tsarkake Allah kawai shi kenan ba a'a ya zo ne da wata manufa yanzu misali mun ambaci ƙaran nan da muka ji ko ƙaran tsawa ƙaran gizagizai ko wani abu makamancin haka to sai muka ambaci cewa ana rage tsarar saboda mai hikima ta Allah to duk inda Allah ko daga cikin inda Allah yake ambatan tasbihi a Qur'ani lokacin da Allah yake magana akan wani abu na aikinsa wanda hikimarsa take hukunta haka mun gane kamar yanzu hikimar Allah ta hukunta a rage maka kara din kar ya cutar da kai to anan kaga tasbihi ya kamata ka daga cikin irin waɗannan wajajen inda zan iya tunawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura ko tufajjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا sun nemi wasu abubuwa ne da yawa saboda wata hikimar da suke gani ita ce hikima a wajensu shi kuma Allah yana hukunta abu ne bisa hikimarsa wacce ita ce asalin hikima to sai Allah ya ambaci subhana rabbi alkuntu illa bashar rasula wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai iya ambatar tasbihi a Qur'ani domin tabbatar da kaɗaituwarsa cewa shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa da ibada a wajen ibada sannan kuma bai da abokin tarayya sannan tsarkakakke ne daga abin da wasu daga cikin bayi suka danganta zuwa gare shi na cewa ya rike mata ko kuma yana da ɗa misali mattafadallahu min waladi وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولا على بعضهم على بعض سيتمين سبحان
سبحان, سبحان الله عما يصفون kaga sai aka kawo tasbihi lokacin da ake magana akan kadaituwar Allah da tabbatar da cewa bai da abokin tarayya mattafadallahu min waladin bai da da tunda bai da da bai da mata kenan sannan wa ma kana ma'ahu min ila ba wanda yake tarayya da shi a wajen cancantar abauta masa sannan wani lokaci Allah subhanahu wata'ala yana ambatan tasbihi ya tsarkake kanshi da ambato lokacin da yake magana akan wata daga cikin ni'imomin da ya mana mun fahimta ya yi mana wata ni'ima ta musamman to yana son ta sanadiyar wannan ni'imar mu ƙara fahimtar girmansa fahimtar da za ta taimake mu wajen tsarkake shi misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa huwa alladhi menene subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa khalaqa wannan wata qulu subhanallazi sakhara lana kafin nan wallazi khalaqa al-azwaja kullaha yawa waja'ala lakum min al-an'ami waja'ala lakum min al-fulki wal-an'ami ma tarkabun litasawwu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الله يتي والذي خلق الأزواج كلها شيني وندي هالتي abin halitta waɗanda suke da kishiyoyi guda biyu ma'ana namiji da mace kullaha dukkansu wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun sannan shine ya halitta ya halitta muku abin hawa sawa'un jirgin sama ne misali a wannan zamanin ko kuma a jiragen ruwa a wancan zamanin da dabbobi bitassawo ala zuhurihi domin ku samu daidaito da natsuwa ku rika yawo ko zirga-zirga daga gari zuwa gari sun matakuru ne mata rabbikun idan kuka ni'imci da wannan ni'imar sai ku tuno da ni'imar Allah a gare ku wata ni'ima ni'imar halittar waɗannan abin halittun sannan wata qulu subhanallazi sakhara lana hada sannan ku yi furci da lafazin tsarkake Allah wanda yake nuna godiyarku ga Allah kun ga anan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci lafazin tasbihi lokacin da yake magana akan ni'imar da ya mabayinsa a takaice dai mu fahimci waɗannan ɓangarori da yawa a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala yana taimakawa ka fahimci girman tasbihi da yadda Allah subhanahu wata'ala yake ambatansa a cikin littafinsa abu na ƙarshe da ya kamata mu ambata a babin tasbihi shine lafazin subuhun quddusun رب ال رب ال رب الملائكة رب الملائكة وهو ne ma'anansa subuhan quddus mun ambace shi dazu ma'anansa musabbahun muqaddasun musabbahun abun tsarkakewa abun girmamawa abun yin jinjina a gare shi abun tabbatar ko ma'abocin a tabbatar masa da duk wata siffa ta kamala kuma a tsarkake shi daga dukkan wata siffa ta tawaya wannan jama'a shine a takaice abin da za a iya faɗa akan lafazin Yusuf bi'u wanda yake da alaka ta kai tsaye da tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala Yusuf bi'u lillahi ma fi samawati wa ma fil ard an an gabatar da lillahi ba ce Yusuf bi'u ma fi samawati wa ma fil ard sai aka ambaci wanda ake ma tasbihin ba an gabatar da ambatan Allah saboda wannan lafazin ya nuna maka mahimmancin ikhlasi lokacin da zaka yi tasbih sabbih lillah kamar yadda kake furuci da lafazin tasbihi to kai lafazin kai ko kai furucin dan neman yardar Allah shi kadai ma'ana kai zikirin ka bawon Allah kai tahlilin ka kai tahmidin ka kai duk wata ibada ta zikiri da sauran ibadoji dan Allah karka bari riya ta shiga tasbihinka karka bari riya ta shiga cikin takbirinka da tahmidinka idan kai ma babu kai babu lada babu lada yadda kake jin da cewa da mutum ya yi ce tasbi subhanallah zai samu babban matsayi a wajen Allah zai samu lada to kuma wanda yake yawaita tasbihi ba dan Allah ba komin yawan tasbihin zai zama toka abin tambadarwa Allah ya azurta mu da yawaita tasbih na'am akramaka Allah huwa alladhi ba'atha fil ummiyin هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته na'am يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah subhanahu wata'ala wanda ya cancanta a tsarkake a tabbatar masa da siffar kamala kuma wanda ya siffanta da ƙarfin mulki da tsarki da izza da buwaya da hikima to shine wanda ba'atha fil ummiyina rasulan ya aiko wani manzo mai daraja mai matsayi wanda ya siffanta da siffofi na martaba da daraja a cikin al'umma rasulan wannan yana daga cikin sirrin sanya rasulan na kira bai ce huwan da zai ba aka fil ummiyina ar rasula ba ce rasulan mun fahimta laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan ko rasulan yatlu 'alaykum آيات الله رسولا رسولا نكرة أو لقد جاءكم رسول kaga din nakira ce mun fahimta me yasa ake amfani da irin wannan lafazin wani lokaci na kira a larabci tana zuwa da ma'anar ta'wini da tafhimi da ijlali girmamawa da martabawa saboda darajar manzon rahma sallallahu da matsayinsa sai aka kawo sunansa bin nakira ta'ziman wa tafkhima shine wanda ya aiko wani manzo mai daraja daraja ta musamman yatlu alaihim ayati yana karanta ma al'ummar da bata san bata iya rubutu bata iya karatu ko ba ta da ba ta da wani manzo da ya gabaci manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin qur'ani wa yuzakkihim yana nuna musu hanyar sarki sarkin zuciya da sarkin dabi'u wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana koya musu qur'ani sannan da fassara da bayanai na Qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa in kanu min qablu da fi baladin mubin sune kuma waɗanda jiya da shekaran jiya kafin zuwan hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin duhu da rashin sanin makama a ƙarƙashin wannan ayar akwai abubuwa kamar haka abu na farko huwa alladhi ba'atha wannan lafazin yana tabbatar da cewa manzon tsira sallama daga wajen Allah yake Allah ne ya aiko shi ko Allah ne ya aiko shi Allah shi yake aiko manzanni zuwa bayansa su zo da shiriya to Allah da ya aiko manzon tsira sallama me ya zo da shi sai manzon tsira sallama ya zo da shiriya me cece shiriya Qur'ani da sunna saboda haka duk shiriyar da kake bukata a matsayinka na ɗan adam to ka tabbatar cewa tabbas Allah ya kimtsa ta ya ambace ta a cikin Qur'ani ko manzon Rahama sallallahu ya yi bayanin ta a cikin sunnarsa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun lafazin ba'asa ya tayar yana bada wata fa'ida fa'idar ita ce ashe duk al'ummar ko duk gari duk anguwa duk gidan da duk mutumin da duk kwakwalwar da duk zuciyar da babu hasken ƙur'ani da hasken annabtar manzara masu salama a cikinta to matacciyar zuciya ce matacciyar kwakwalwa ce mataccen gida ne matacciyar anguwa ce mataccen gari ne matacciyar ƙasa ce matacciyar al'umma me dalili saboda Allah ya ce ba asa ya tayar ashe inda ba a tayar ba me ake ciki balalin mubin ana cikin bata da aka tayar sai balalin mubin ya tafi ashe duk zuciyar da bata samu yatlu alaihim wa yuzakihim wa kaza to tana nan a cikin balalin mubin mun fahimta saboda haka ko shakka babu daidai haskakuwarka da hasken qur'ani da hasken hadisan manzon rama sallama daidai hasken waɗannan abubuwan a gidanka a cikin hidindiminka a cikin rayuwarka daidai ribar ko daidai rigar da zaka sa ta shirya daidai gwargwadon nisan da kake da ita da waɗannan maɓuɓɓugan alkhairan daidai nisan da za ka samu daga shirya ba'atha fil ummiyina al ummiyina sune waɗanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba karka ce ai a cikin larabawa akwai waɗanda suka iya rubutu suka iya karatu kuma gashi an ce an aiko manzon rahama sallama zuwa ga waɗanda al'ummar da bata iya rubutu bata iya karatu ba ana nufin al'ukumul galib mafi rinjayen yanayi mun gane amma don an samu wasu tsararu sun iya ko manzan rahmasu sallar yana da katabatul wahayi su zai bin sabi su abubakar umar abdullahi bin rawaha da makamancansu ali bin abi talib duk sun iya rubutu ko muawiya bin abi sufyan su abdullahi bin amr da makamancansu to amma ana magana ne akan mafi yawa mun fahimta ba ta fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ummiyuna lafazi na karshe a cikin karatun mu na yau ummiyuna jama'a wani lokaci yana iya zuwa ba da ma'anar ummiyuna na rashin iya rubutu da karatu ba akwai wanda ya iya rubutu ya iya karatu kuma za a iya ce masa ummiyi kuma ya zo a ƙur'ani wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani in ka je ka fassara cewa ummiyuna ana nufin waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba to ayar ma ba za ta karfafi wannan fassarar ba saboda la illa amani ai illa qira'atan ne qira'a ma'ana a cikin su akwai gama garin mutane waɗanda su ba su iya ba su san wani abu na ƙur'ani ba sai karantawa da alhudahudanci a baki kawai mana sun iya karatu amma ba sa haskakuwa da haskensa mun fahimta amani a nan kira'atan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati saboda yanayin lokaci zamu dasa aya a nan har sai Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi وصحبه اجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبس